madadin rujiyar lazim a ci da karatu a cikin littafin bugarar mustafili sharin muryatul muridi na manyan waliyya guda biyu ibn babal alawi da kuma ibn arabi as-sajid Allah ya ƙara musu yadda Allah kuma ya ba mu albarkacin su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am الحمد لله للأولياء ورثة القمة للأنبياء والملائكة
خير الأنبياء وشفنا أحمد خير الأولياء حمدا لهم بدوام نعمه على الخلائق وكل المسلمين الحمد alhamdu yabo ya tabbata lilja alil auliya ga wanda ya sanya waliyan Allah ورثة الكمال su zamanto magaba ma'ato magadan alkummar cikakku الأنبياء asu ne annabawa su waliyai Allah ne ya sanya su su zamanto su suke gada cikakku a cikin hadisa su ya cikakkun nan al'ambiya su ne annabawa a cikin halitta babu wanda Allah ya cika su irin annabawa cikakku ne su a annabiya wani cikakku ne gaba daya babu abin da ake kiransa na kasu a cikin su na kasu babu a cikin nubuwa ko kaɗan a halitta ba na kasu a dabi'a ba na kasu a komai ma nasu ma babu na kasu su kullum alkanin nuna cikakku ne to waɗannan waliyai Allah ya sanya su zama su ne magadan waɗannan cikakku annabawa والجائل النبي خير الأنبياء kuma yabo ya tabbata ga Allah wanda ya sanya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam khairal anbiya ya zama shine mafificin annabawa gaba daya annabawa annabi shine mafificin وشيخنا أحمد kuma خير yabo ya الأولياء tabbata ga Allah wanda ya sanya shekhin mu mai suna Ahmada shi kuma khairal awliya ya zama shine fiyen waliyan Allah gaba daya an ga yadda annabi yake mafificin annabawa shi kuma shi ya ce mafificin waliyan gaba daya yana cewa ana sayyidul auliya kama kanin nabiyyu sayyidul anbiya shi ne shugaban wani yadda annabi yake shugabantar nubuwa ya kuma na shugabantar wani
حمدا يدوم بدوام النعم yabo wanda yake dawwamuwa bi dawamin ni'am da dawwamuwan nimomin Allah على الخلائق an karanta halittun Allah وكل da kuma مسلم dukkan musulmi yadda yabon Allah ya zama dawwamamme a cikin nimominsa akan halittu da kuma dukkan musulmi shi ma wannan yabon da na yi an gane ga Allah bangaren annabta da walita duka gaba daya da ya suma su ta dawwama kada ya zama to yabo mai yankewa نعم. لما افتتح النازم رحمه الله تعالى shine منصبته rahoton ibnu babu da alawi نعم.
guda uku da shi shi ibn arabi attahi ya kawo نعم.
yanzu waɗannan baitocin guda uku su zai sharhanta yansu kafin ya sake jan wasu baitota an gane kenan ko ya ce to lamar ta allazim rahimahullahu ta'ala manzumata hadhihi bismillahir rahmanir rahim lamma yayin da annazimu mawaki mai tsara waka ibnu babul alawi kenan rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya masa rama iftata ya budi manzumata waƙarsa abin tsarawa kaman gol halihi ita wannan manzuma ɗin da bismillahir rahmanir rahim ya bude shi افتتاحا budewa a kikiyan na gaskiya na hakika وهو الذي wawan lazi shine wanda لم يسبقه sai شيء kun wani abu lalar yuku bai gabace shi ba افتتحها ibtada da ya bude ta aidan kuma ba بالحمد sai bilhamdi da yabo افتتاحا bilhamdi da kuma yabo ibtada budewa إضافية.
idafiya na jinginawa akan wancan ibtada hakikiyan نعم.
an gane kenan ko budewa da bismillahir rahmanir rahim mabutin littafin yayi Na'am.
a wannan ibtitahi ne hakikiyan نعم an gane wanda babu wani abu da ya gabace shi نعم an gane shi bismillahir babu da abin da ya gabace shi نعم sai kuma sake bude ta kuma بالحمد bil amdi da yabo ibtida'an idafiyan ma'ana budewa na jingina da rabawa akan wancan hakiki din نعم وهو الذي يتقدم shine أمام wanda المسلم، ke gabatuwa amamal maqsudi a gaban abin nufi سواء sawa'un daidai سبقه شيء wani أو abu لا.
ya gabace shi ko bai gabace shi ba نعم لما ma لما fi في bajewa باب da dalili sabiq shi magocin wakan ya yi hakan ne da wannan infitayi idafi saboda abin da ya zo a sashen ruwayar hadisi a sadiki wanda ya gabata kullu amrin kowane zibari lamari mai muhimmanci la yudau mai fihi kulawa alhamdulillah wanda ba fara da alhamdulillah cikinsa ba wa fi an gane riwayati kenan ko a cikin wata ruwaya kullu kalami kowane zance la yudau fihi wanda ba alhamdulillah fara da alhamdulillah da yabo ga Allah cikinsa ba alhamdulillah alhadith zuwa ƙarshen hadisi shi ma yana zama aftari yankakke ya sa malamin ya buɗe da alhamdulil jahilil auliya to wa inna ma waɗanda ma hakika lam yu'akkis bai akasta ba bai juya ba bai juya lamarin ba sama ta koma ƙasa ko ƙasa ta koma sama ba bai akasta ba fa yaj'al al-iftitaha sai ya sanya buɗewa hakiki ya hamdala da yabo ga Allah ba an gane kenan ko ne duk wata hadisin basmala saboda ƙarfin hadisin basmala wal muwafaqati al-kitab al-aziz sannan kuma domin dacewar littafin Allah magwaye an gane shi ya sami bai gabatar da handala a matsayin budewa hakiki ba saboda ƙarfin hadisin basmala hadisin basmala da aka kawo kuwa cewa kullu amrin ziban da zoji bismillahi hadisi ne mai karfi ɗaya kenan sannan abu na biyu saboda koyi da alƙur'ani alƙur'ani ai ba a farawa da alhamdu kai tsaye sai da mai tawizi da basmala saboda koyi da alƙur'ani shi yasa bai sanya mana budewa da hamdala ya zama budewa haƙiƙi ba sai ya sanya basmala ta zama haƙiƙi hamdala ta zama iswasi saboda bin wancan usuloli da kuma kashin wancan hadisi
walhamdu walhamdu a a a a shi yabo lu- lugatan da ya ce alhamdu na ai ya ce alhamdu Na.
a baitin da muka karanta yanzu Na.
ya ce to alhamdu shi wannan kalma ta hamdu lugatan a aluga sun an ce As-sana'u.
alhamdu aluga ana As-sana'u.
nufin as-sana'u bil jamil an gane yin yabo da yin kirari bil jamil da abubuwa masu kyau Na.
yabo da sifofi mai kyau shine mana alhamdu yabo sawa'un ya sake cewa ake ake cewa da Hausa na ce alhamdulillah za ce duk kyakkyawan yabo ya tabbata ga Allah kyawawan yabo sun tabbata ga Allah an gane ke lokacin ba saboda ma alhamdu bil asana bil jalil an gane ke na sawa'un ɗaya ne ta'allaqa bil fada'ili yara ta ne da darajoji aw bil fawadili ko ku abubuwa dai masu darajojin da hali yanzu wal fada'ilu alfadailu jamu fadilati ma'ana jam'i ne na fadila wa hiya wani sifatu ita ce asifatu sabofi wal fawadilu alfawadilu kuma jamu ma'ana fadilati jam'i ne na fadila wa hiya shine al-af'al al'af'alu ayyuka fal muradu abin nufi kama abbara kama bihi abbara da ba'duhum ibadun kama yadda badun sajin su abbara suka fassara da shi da shi as-sana'u shine mana yabo 'ala al-mahmud ya tabbata ga abin yabo bi da af'alihi kyawa da al-jamila aikin sa a jamila wa kyawawa awsafi la da sifofin sa tanazzul kyawawa masu girma
wa wa arfan wa urri wa urrifa
wa'urifa ko na'am ilim wa urrifa wa'arfan wa'arfan na'am shi arfan na'am Fi'ilun.
wa arfan Hmm?
na'am wa arfan shi arfan fi'ilun fi'ili ne ya yuna- yunabbi'u da ke sanarwa an an an yu'azzima mun'ima
eh,
an cewa an yu'azzima yu'azzama a girmama almuntima mai ni'mantawa bi kaunihi saboda kasancewarsa saboda dalilin kasancewarsa na'iman mai ni'mantarwa 'ala a al-hal bisa shi mai yabon ne aw ghairi augayi ko kuma waninsa na'am wa shukru lugatan shi kuma a shukuru godiya lugatan a yaren larabci huwa alhamdu shi ne mana yabo arfan mana urfan kenan na al'ada wa urfan kenan urfan na al'ada wasilahan kuma a istilahance na'am sarful abdi jami'a ma an amalla bihi alaihi min sam'in wa basarin wa ghairi zalika ila ma khuliqa li ajri a istilahi kuma in an ce ashghur ana nufin sarful abdi juyawan bawa jami'a ma an'ama Allah bi alaihi dukkan abin da Allah ya nimanta masa da su gaba daya ya sarrafa su gaba daya kamar me min sami kamar jinsa wa basarin da kuma ganinsa wa gairi zalika da wani wannan ji da gani ila ma kulika zuwa ga abin da aka halitta shi da ajili domin sa me yaka yayi godiya kenan da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nimanta masa da su na ji da gani da sauransu ya sarrafa su zuwa ga abin da aka halitta shi dan shi ya sarrafa ganin zuwa ga abin da Allah ke so ya sarrafa jin zuwa ga abin da Allah yake so in ya yaka ya gode in bai yaka ba to bai gode wa niman da Allah ya masa na gani da na ji ba wani mana a shukuru a luka a istilahi
والكلام في هذه الحقائق wani kalamu magana a cikin waɗannan haƙiƙoƙi باعتبار ما بينها da lura da fassara abin da ke tsakaninta minan nasar daga dangantaka وغير ذلك da wani wannan بما يتعلق به- بها شهير واضح
ogare zaka da wani wannan mimma ya ta'allaku na daga abin da ke da alaka da da su shahirun sanannu ne واضح wajen kuma bayyanannu ne ba وليس من قبلها amma التدوين a tadawiru tsawaitawa biki da wannan fi adal mahalla wannan bikiran walaysa bai zamanto min garabina cikin bukatar mu ba a bukatar mu ba wani bukatar tsawaitawa a nan gwam نعم. وال a eh وألف وأل في الحمد للجنس wa al da ya kawo al'amdu al'amdu alfin nan da ya في kawo a الحمد cikin ato lafazi na alhamdu للجنس shi wannan al ana kyan sa na al na liljins zau da jinsi ne نعم ويعبر ma'ana عنها duka jinsin yabo kenan نعم an gane kenan duka jinsi ne yabo kyakkyawa kenan نعم na'am wa وي- yu'adir anha kuma ana ana fassarawa gabarin ta نعم wannan bila bila bila il haqiqati bila ilhaji Eh, dalam na hakika din bila'il hakika dalam na hakika نعم bila'il hakikati an gane kenan ko Mhm.
bila Shi bila bila'il ni ala famla bila in eh an gane kenan ko lamun ana kiranta la'un an gane kenan ko an gane ko Na.
Mhm. a wajen malaman huruf To.
suna kiran lamun da la'un to an gane kenan ko Mhm. shine bila'il hakikati نعم da wannan lami na hakika نعم an gane da yanko akwai la'i na jinsi akwai la'i na hakika نعم na'am وتقيد قصر الحمد على الله تعالى to kaga fat- fat- fato fido ko فتفيد sai ta amfanar da Kasar.
kasar alhamdi ma'ana ta kaita yabo Allah ya ta'ala alsa Allah tabaraka wa ta'ala لدلالته lididayarta saboda sanarwarta Alal- alafi kaki a bisa cancantar Allah ga yabo din Jalla wa- jalla ala wanda ya girma ya ɗaukaka جميع المحامد dukkan ababen yabo Alkalima.
alkalima ta wamammu والعادي da kuma fararru daga cikinta لأن القديمة domin daddaddun nan وصف القائم wato sifa ne na mai sifa ne mai tsayuwa Bizati.
da zati al-muqaddasa Na.
ga zatin Allah abin tsarkakewa والهادثة kuma mai faruwa والهادثة wal hadisatu kuma fararru Na.
khalquhu alitunsa وكيلة wasu suka ce ai الاستجراء wannan altin nan ya zo ne da istigraki saboda dulmiyarwa ne an وكيلة gane ba jinsiya ba ce mana littigraki ne an gane saboda dilmiyar wani yabannin ne
وكيلة wasu ma suka ce ma alfin nan ma للأهل.
ba ma na istigraki ba ne ba na jinsi ba ne ma an gane kenan ko duk ba shi ba ne ba ma na hakika ba ne a ta zo ne lil'ahadi saboda alkawari
قال الشيخ إبراهيم a shehu ibrahim shabrafiti ya fada في شر الأربعين a cikin الأولى.
shari'ar albar'unan nawawi ما نفسه abin da ya zo a nassinsa حكي an akayato عن الشيخ أبي daga العباس shehu abin basir mursi رضي الله عنه Allah ya tsara masa yadda Allah ya tsara.
lalle ya faɗa قلت لابن نحاسي wata rana na faɗa ga ibn Nuhat An-Nahawi.
an-Nahawi ما تقول ma ta kulu wai me kake faɗa ne بالألف a والله cikin wannan alifu da da da da lami في الحمد wanda ya لله zo a cikin alhamdulillah wannan alif da lam da ya zo a cikin alhamdulillah kai me kake faɗa akan wannan alif da lam din أجنسية هي shin Am jiya ahadiyatun.
ita wannan alif da lam din nan a wajenka jinsiya ce am ko ku a ahadiyatun ma'ana na alƙawari ne na lil ahadi ne da ya kawo da ƙarshe a nan yanzu kai ya kake kalanta قال يا سيدي sai ce ya ce shugabana قالوا kalu kaga bai ce shi ga fahimtarsa ba الله أكبر sai ce ha kalu malamai ne suke cewa إن هذه inna ha lallai ta wannan lamidin nan jinsiyya su jinsiyya ce فقلت faƙon sai na ce mata الذي أقول allazi aqulu ni kuma ni abinda ni nake cewa kuma Innaha inna lillahi ta kuma adiyatu adiya ce ba jinsiya bace وذلك wannan kuwa الله تعالى domin Allah tabaraka wa ta'ala لما علم أن lamma alima yayin da ya san ajiza halki kasawa da gajiyawa halittunsa da bayansa أن an كني حمد kuri an bai gabarin hakikanin yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala Amma da amida nafsa- nafsahu bi nafsihi sai Allah ya yi zatin sa da zatin sa في الأزل Allah tun da Allah ya san cewa bayi za su kasa yabo a gare shi ba za su iya ba an gane kenan ko mhm kamar da annabi yake faɗa la usi sana'an alayka bal wa kama asnaka ala nafsika an gane kenan to Allah ya san wannan saboda haka Allah sai ya jibinci yabon zatin sa da zatin sa fil azali tun a azal ma نيابة عن خلقه saboda maiwa an harki ga galitunsa قبل أن kafin يحمد su alitun sai ji Allah tabaraka wa ثم أمرهم sai kuma daga baban Allah ya yi zatin sa sai Allah ya hore su bayan yanzu أن su يحمدوه yi yabo gare shi da zalika lamu da wannan yabon da za ta yi da za ta da ita
فقال يا سيدي sai ya ce ya- ya- ya- ya shugabana أشهدك ina shaidawa a gare ka ko tare da kai أنها cewa أحد wannan alif da lamu din nan ajiya ce ba jinsiya ba saboda wannan dalilin da ya kawo masa
قال الشبراخيتي a a- imamu shabrafiti ya faɗa وهو معنا shi ne ma'ana dai wawa malan hasanun ya ce wannan ma'ana ne mai kyau wannan ma'anar ma'ana ne mai kyau wallamu lami mai الجارة gudanuwa mai gudanuwa في a قوله cikin cewarsa alhamdu lil lil lil جائل jahil din nan Laisa- Sai mu zo mu tashi nan.
So, ليست لام لام إلا وإنما يريد عاقبة